إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله تعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن من أعظم العبادات التي يقدمها المسلم لنفسه في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الصدقة والإنفاق في سبيل الله قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فهذا الحديث دليل على أن الصدقة يستحب مضاعفتها في شهر رمضان وأن لها شأن في رمضان عباد الله لقد وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على عظيم فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله من ذلك قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن الشيطان يدخل على المتصدق من أبواب خفية ليفسد عليه صدقته أو ينقص من قيمتها لذلك نقف اليوم لنبين بعد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس عند الصدقة ومن هذه الأخطاء عباد الله قصر مفهوم الصدقة على بذل المال فقط فالصدقة لها معنى واسع فهي تشمل عمل كل خير فهي تشمل عمل كل خير لفظا قولا كان أو فعلا ومما يبين لنا هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم في كل يوم صدقة فقالوا ومن يطيق هذا يا رسول الله فقال تسل إن تسليمك على رجل صدقة وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة وعيادتك المريض صدقة وهدايتك الطريق صدقة وإغاثتك الملهوف صدقة وكل معروف صدقة عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصدقة التصوير والرياء قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فالأصل في الصدقة إخفاؤها إلا لمصلحة راجحة قال عليه الصلاة والسلام سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومن أخطاء الناس في الصدقة عباد الله المن بالعطية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فالمن من الأخطاء التي قد تبطل أجر الصدقة والمن هو تذكيرك الصدقة لمن تصدقت عليه أو أن تتحدث بما تصدقت عليه في المجلس أم في المجالس أو أن تطلب منه خدمة مقابل صدقتك له جاء في الحديث المحذر من هذا الخطأ الفاحش قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكر منهم والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصدقة إهمال الأقربين قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فبدأ الله تعالى بالأقربين قبل غيرهم وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فهذا الحديث دليل على أفضلية الصدقة على الأقربين عباد الله وإن من أخطاء الناس في الصدقة الصدقة بالرديء من المال أو الطعام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة لذلك يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم بالمسك قبل أن تتصدق به فقيل لها في ذلك فقالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ومن أخطاء الناس في الصدقة عباد الله تقليل الصدقة وتحقيرها قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين من شيء يدخل فيه القليل والكثير بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل وقال في حديث آخر اتقوا النار ولو بشق تمرة فالنبي هنا يعلمنا ألا نحقر الصدقة مهما كانت أن نتصدق ومن أخطاء الناس في الصدقة عباد الله تأخيرها وعدم المبادرة إليها وعدم المبادرة بها جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أفضل الصدقة ما أفضل الصدقة أجرا أو ما أعظم الصدقة أجرا فقال له عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فاتقوا الله يا عباد الله وبادروا بالصدقة متى ما سنحت لكم الفرصة فإنكم لا تدرون متى ينزل عليكم القضاء متى يفجأكم الموت قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولله در القائل المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن أوام سيجرما ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da abun da Allah maɗaukakin sarki ya yi wasiya da shi ga mutanen farko walaƙad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah shine wasiya ta tsoron Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu bi dokokinsa mu nisanci ababen da ya hana mu a cikinsa ne tsira yake yan uwa masu girma yana daga cikin ibadu mafi girma da mutum zai yi ma kansa da mutum zai gabatar makansa a cikin wannan watan mai albarka sadaka taimako ya zo a hadisin da muka karanta ibn mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hi kowa yawan alkhairi ya hi kowa yawan sadaka kuma babu lokacin da yi yawan sadaka kamar lokacin ramadan mai wannan hadisi yake nuna muna ashe a lokacin ramadan ana so a lillinka sadaka akan yadda aka saba yi a wajenta sadaka yan uwa masu girma ibada ce mai daraja ibada ce mai girma tana daga cikin ibadu wanda Allah madaukakin sarki yake so Allah yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun duk wanda suke yin sadaka suke ciyarwa suke taimako a cikin hanyar Allah to suna da wani sakamako na musamman a wajen Allah kuma ranar da mutane za su tashi suna tsoron wuta suna tsoron azabar Allah to su a ranar za su tashi ba sa tsoro sai dai ga wani hanzari ba gudu ba shedan da ya san girman wannan ibadar ta sadaka sai ya buɗe wasu hanyoyi wanda yake bi domin ya ɓata ma mutum ladar sadakarsa ko kuma ya rage masa ladar sadakar wannan shi zai kama ga takin hudubanmu akhta'un nasi fi sadaka kurakuran mutane kuskuren mutane a cikin sadaka wanda yake iya jayo lalacewar sadakar ko kuma ragiyar ladarta ɗan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a wajen sadaka shine kasru mafhumi sadaka ala badlil mali tunanin sadaka ya ta'allaka kawai ba da kuɗi ne da yawa daga cikin mutane sun ɗauka sadaka shine mutum ya bada kuɗi sadaka ta yi ƙarhin haka sadaka dukkanin abin da yake alkhairi ne in ka yi ma wani sadaka ne hadisin da zai bayyana muna haka wata ran manzon Allah ya ce ma sahabbai ala kulli muslimin fi kulli yaumin sadaka kowanne musulmi a kowace rana dole ne akan sai sadaka sai sahabbai suka ce wa man yutiqu hadha ya rasulullah wa zai iya wannan ya ma'aikin Allah kowace rana ya yi sadaka ai ba kowa ke da kuɗi ba ba kowa da yaushe mutum yake da kuɗi ba sai manzon Allah ya ce musu ayya inna taslimaka ala rajuli sadaka ai sallama da zaka biyo wa kama mutum assalamu alaikum ku gaisa ka sakar masa huska wannan sadaka ne yace haka kuma ka je ziyarar wani maras lahiya shi ma sadaka ne wa ighasatuka malhufi sadaka ka taimaka ma wani akan kayansa sadaka ne wani mabukaci yana ta akan hanya kayansa sun masa yawa sai ka taimaka ka rage masa kayan ko yana so a kama mishi ya dora wasu kayan sai ka taimaka masa wa hidayatu ka tariqi sadaka kaga wani na neman hanya ka kwatanta masa ga inda hanya take ga inda wuri yake manzo Allah ya ce shi ma sadaka ne wa imatatul kal adha ani tariqi sadaka kaga wani abun cutarwa akan hanya ka dauke sa wata kaya ko wani ka katon dutse ko wani rame ka cike shi manzo Allah ya ce dukkanin wannan sadaka ne kai karshen karewa da magana sai manzo Allah ya ce kullu ma'rufin sadaka duk abun alkhairin da kai ma mutane sadaka ne kinan sadaka ba ta ta'allaka da ba da kuɗi ba kawai ya kai saurayin da baka da kuɗin sadaka kama aikin masallaci a anguwarku akwai dauda ta yi yawa ku kama ku share in kuka yi wannan kun yi sadaka da abin da ya kama da haka daga cikin kurakuran mutane dangane da sadaka shine at-taswiruwar riya shine ɗaukar hoto in za a bada sadaka ko kuma ƙoƙarin bayyana sadakar sai kowa ya sani Allah madaukakin sarki yake cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun bayyana sadaka babu matsala amma dai ku boye ta shi alkhairi wai wannan in mutun ya bayyana ta ba tare da ya yi so a gani ba shine yake da lada amma in mutun ya bayyana ta dan a gani dan a san yayi to wannan ba ya lada dama sai zunubi domin yayi shirka yayi riya kinan asali al'aslu fi sadakati ikhfa'uha wal aslu fi zakati i'lanuha ita sadaka asali in mutum zai ana so ya ɓoye zakka ita ce ake so mutum ya bayyana don mutane kada su yi tsammanin bai hudda zakka amma ita sadaka so ake a ɓoye shi yasa mai yin sadaka da ɓoye manzon Allah ya sanya sa daga cikin waɗanda Allah zai lullube su a ranar alkiyama lokacin da babu wata inuwa babu wata ombur sai inuwa ta al'arshin Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutunan da zai yi sadaka da boye har ya kai ga hannunsa na hagun bai ma sanya ma'ana iyakar dai boyewa kenan mu boye sadakokin mu ya ku ƴan uwa wannan shi zai sa ladan mu ta cika mu nisan cika mu daga fadawa a cikin riya da asarar lada ƴan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a babi na sadaka almannu bil atiya shine gori Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakar ku ta hanyar yima mutane gori me ake ce ma gori shine ka ba mutun sadaka sai ka kuma kana fada mutane aini na bashi abu kaza ko kuma dan ka bashi sadaka sai ka zo dan ya maka wani laifi kana cewa in ba da maka kaza ba ai da ba kai kaza ba ko kuma dalilin sadakar da ka bashi ka rika neman ya maka wani abu wannan duka ana ce masa gori daga cikin hadisin da yake nuna muna hatsari na gori maza Allah yake cewa akwai mutane guda uku wanda ranar alkiyama Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba ba zai yi musu magana ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi daga ciki sai manzon Allah ya ce wal mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa manna shine wanda in yaba mutane abu yana yi musu gori yana zuwa yana gaya mutane aini ni kaza ni da bada kaza in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a wajen sadaka shine at-tasadduq bir raji'i min al-mali shine yin sadaka da abun da baya da daraja in mutum zai yi sadaka sai ya dubi tsohin rigunan shi sannan ya bada sai ya dubi cirarin riguna sannan ya bada in zai bada abinci sai abinci ya fara lalacewa kace kace sannan a doka a bada ba za a bayar lokacin da yake da kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala dai da farko yana cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi wal maghrib a ba wannan ayan ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sadakar ku ba za ta taba zamantowa mai kyau ba sai kun yi sadaka da abin da kuke so kana son abu ka bayar da shi shi yasa Aisha ta kasance idan za ta yi sadaka sai ta sama abin da za ta yi sadaka da shi turare sannan ta bayar turaren almiski turare mafi kamshi a zamaninsu ko kuɗi ne za ta yi sadaka da sai ta hisa musu turare sannan ta bada sai aka ce mata ya haka ta ce ai innahu ya fi yadillahi kabla an ya fi yadi sa'il domin sadaka in za ka bada ta kamin ta shiga hannun wanda za ka ba sai ta shiga a hannun Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana domin sadaka idan kai Allah ne ka ba kenan kamin ya shiga hannun wanda za ka ba sai ya shiga hannun Allah za ka so a ce abin da za ka ba da sadaka da shi a hannun Allah ya shiga yana lalatacce a hannun Allah ya shiga yana cirarre ba a ce ba ba a bayarwa amma in za ka bayar tun farko ka ba da abin da kake so da a yadda kwamma a bayar amma in dai har za ka bayar to ka ba da abin da yake mai kyau Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi Allah ya ce idan za ku yi sadaka ku ba da abu mai kyau kada ku ba da lalatacce wanda kun yi an ba ku ba za ku karba ba yana daga cikin kurakuran mutane a wajen sadaka shine ihmalul aqrabina shine in za su yi sadaka ga dangin su suna bukata sai su ba na waje irin su so ake ce ma indararo gida bai koshi ba kake ba waje ko indararo baka ba gida sai daji ko kuma iccen giginya na nesa kan sha inuwarki mai sadaka kenan yana tsallake danginsa alhali suna da bukata Allah subhanahu wa ta'ala yace yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn wal aqrabina ila akhir al-aya sahabbai sun tambayi manzo Allah me za su yi sadaka da shi ce duk sadakar da za ku yi na alkhairi ku fara da iyayenku sannan danginku in uwanku na jini sannan wa'anda ba su ba sai Allah ya fara da dangi a hadisin da muka karanta manzon Allah ya ce sadaka in ka yi ta ga miskini wanda ba dan uwanka ba kana da lada guda ne ma'ana falala guda idan ka yi ma dan uwanka na jini manzon Allah ya ce kana da lada guda biyu sadakatun wasila kana da ladar sadakar da kai kuma ladar sada zumunci da kai kinan sadaka ga ɗan uwa ta hi lada ta hi girma ta hi falala ta hi daraja akan sadaka ga bare ba ce ba a yi ba amma a fara da gida in uwa masu girma yana daga cin kurakuran mutane a babi na sadaka tahqirus sadaka mutum zai ba da sadaka sai ya rika ganin ka wannan kaɗan ne bari in bari ma'ana akwai wanda wai dan abin da za su bada kaɗan ne sai su hasa badawa to wannan daga shaidan ne ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaidan ne ke umurtar ku da yin haka komi karancin sadaka Allah yana so Allah madaukakin sarki ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu khairur raziqin duk abin da kuka bayar na sadaka Allah yana so kuma Allah zai maida muku da wanda ya hisa min shay'in ya zo ababe na nakira kowanne kadan da yawa duka yana shiga kai a hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus sadaqati juhdul muqil sadaka wadda tahi ita ce sadakar mabukaci ma'ana shi yana buƙatar abun bai wadatu daga abun ba amma sai huda ya bada yana da dala ɗari kuma dala ɗarin nan yana buƙatar ta amma sai ya hudda wani abu daga cikin dala ɗarin nan ya bada daga cikin kurakuran mutane a babi na sadaka shine a wannan fannin shi ma akwai wani hadisi da muka tsallake ɗaya daga cikin magabata ya rawaito hadisin da manzo Allah yake cewa almu'minu ko kuma kullum ri'in tahta sadakatihi hatta yuqda bainan nas tahta zilli sadakatihi hatta yuqda bainan nas kowanne mutum a ranar alkiyama sadakarsa ita za ta ɗauke sa ita za ta yi masa inuwa har sai an yi hukunci a tsakanin mutane a ranar kiyama sai ɗaya daga cikin magabata da ake ce ma abul khair wanda ya rawaito hadisin ya kasance babu wata rana da za ta wuce face ya yi sadaka walau ka'akatan walau baslatan ko da albasa ko kuma in ya samu wani dan biskit ya yi sadaka da shi ma'ana bai yarda ini ya wuce bai yi sadaka ba dan ya tara ma kan shi sadaka domin ita ce za ta yi gudu da shi a ranar alkiyama ita ce inuwarsa a ranar alkiyama kenan kada mu raina sadakar da muke yi a ƙarshen uwa masu girma daga cin kurakuran mutane shine a babi na sadaka ta akhiruha wa adamul mubadarati biha jinkirta sadakar da rishin gaugawa wajen yinta ɗaya daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ayyu sadaqati a'zamu ajra daga cikin sadaka wacce ce ta hi girman lada sai manzo Allah yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'muru al-ghina kai sadaka alhali kana lafiyar kalau kuma kana son abun nan da za ka yi sadaka da shi kana tsoron talauci kuma kana kwaɗayin a ce ka zamanto mawadaci sai manzo Allah yace masa wala tumhil hatta idha balagatir ruhul hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kada kai sakaci baka yi gaugawar yin sadaka ba har sai mutuwa ta zo bakin makogaro ka rika cewa abawa na kaza abawa na kaza wana na da kaza dan haka kenan Allah madaukakin sarki na ce mu fastabiqul khairat idan za ku yi alkhairi ku yi sauri ku yi sa kenan daga lokacin da ka samu damar yin sadaka ka yi gaugawa ka yi wannan sadakar domin a shaitanu ya idu kumul faƙar shaitan yana iya hana maka yin sadakar nan da ka samu dama ka yi gaugawa ka yi domin baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba Allah maɗaukakin sarki ce wa an fi komin ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku yi sadaka daga cikin abin da muka arzita ku kamin mutuwa ta zo ma ɗayanku sai ya ce ya Allah a jinkirta mini in yi sadaka dan in kasance daga cikin mutanen kirki sai dai kash alƙalami ya riga ya bushe walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma rai idan ajalinta idan rayuwarta ta zo ƙarshe wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه كدي دكي ورينكا دكا أجي باناك بني رد زاسو زمن توا ناك شيني رد كهودا سو كي صدقة abun da kai sadaka da shi shine naka abun da ka bari na magada ne don haka mai hankali ko zai yi kokari ya fifita abun da yake shine nashi akan abun da yake shine wanda zai bari ba zai amfane sa ba a lahira Allah ka ba mu ikon yin karhin zuciyoyinmu a wajen taimakawa a cikin wannan watan mai albarka da ma sauran rayuwarmu da take zuwa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik اللهم أعنا على الصدقة والإنفاق في سبيلك اللهم أعنا على الصدقة والإنفاق في سبيلك اللهم أعنا على الصدقة والإنفاق في سبيلك وتقبلها منا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله